الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمنوا لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 26 ga watan 27 ko 27 ga watan rabiul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1448 daidai da tara ga watan tara miladiya ta 2026 kamar da yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin fatihul majid littafi ne na babban malami shekul islam muhammad sheikh muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wanda kuma muna bin sharhi nan na fatihul majid na al'allama abdulrahman ibn hassan ibn muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na hamsin da bakwai a cikin wannan littafi muna kuma cikin babi na biyar babin da yake fashin baki da ƙarin bayani game da ma'anar la ilaha illallah da aka yana sake kawo mana ayoyi da hadithai da kuma maganganun malamai game da fassarar ayoyin da kuma hadithan wajen fito da wannan ma'ana ta kalimatu shahada a wancan darasin mun karanta inda al-mu'allib ke cewa wannan yana daga cikin bayanin da ya gabata yana daga cikin abin da yake ƙara bayyanar da ma'anar la ilaha illallah domin furta ta kadai baya sa mutum ya zamanto jininsa ya zama tsararre da dukiyarsa kai ko da mutum ya san ma'anar tata ma tare da furta ta din wannan baya sa ya zama musulmin da za a ce ba za a yaƙe shi ba yake cewa ba ma wannan ba ko da mutum ya yarda da kalmar shahada kuma yana furtata kuma ya san ma'anarta wai wannan kaɗai ba zai sa jininsa ya zama tsararre ba kai ko da ma baya kiran kowa sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai bai da abokin tarayya wannan baya iya sa jininsa ya zama tsararre dukiyarsa ta zama haramtacciya har sai in ya kafirce wa dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba wannan shine kawai ya daina zagaye-zagaye ya daina kewaye-kewaye ya fito sak a matsayin mai tauhidi ya bayyana sak a matsayin mai fada da shirka to wannan shi zai cancantar da shi ya zama musulmi na kwarai ya zama mai cikakken tauhidi wannan shi zai sa dukiyarsa ta zama haramun a taba jininsa zai zama to haramun ne a zuban masa da jini amma idan mutum yana da kokonto game da wannan gaba ta kafircewa dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba ko kuma mutum ya yi tawakkufi wannan baya sa dukiyar da zama harkacciya ne a baki amma ba za ta amfane shi ba irin amfanin da ake bukata la ilaha illallah ta yi wa mutum Allah madaukakin sarki ya ce وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وتوقاتلوهم كياكيسو hatta la takuna fitna har sai an wayi gari babu shirka a ban ƙasa wa yakuna ad-din kulluhu lillah ibada addini ya zamto Allah shi kadai ake wa Allah ta'ala yi kuma cewa faqatulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wa hasuruhum wa qa'udu lahum kull marsad Allah ta'ala ce faqatulul mushrikina ka yaƙi mushrikai haythu wajadtumuhum duk inda ka same su wa khudhuhum ka kama su wa hasuruhum ka tsare su wa qa'udu lahum kull marsal kuma ka toshe ka toshe musu dukkan wata hanya fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum sai Allah ya ce in sun tuba me tuban in sun daina shirka suka tsaye da sallah suka bada zakka ka fita harkar su ka kyale su sun zama musulmi yan uwa kenan kaga anan yayi umarni da ayake su har sai sun tuba daga shirka sun kubutar da ibada ayyukansu ga Allah maɗaukakin sarki sun tsaye da sallah sun ba da zakka in ku suka ƙi yadda da haka ko suka ƙi yadda da wani ɓangare na haka to za a yaƙe su wannan shi ne ra'ayin malamai gaba ɗaya ijma'in malamai kenan gaba ɗaya za a yaƙe su ina fata an gane haka ibnu kathir shi ma rahimahullah wajen faɗin qad aflaha man tazakka shi ma ya kawo wani ainihin wato hadisi da yake fito da wannan ma'ana ta qad aflaha man tazakka inda manzo Allah yake cewa man shahida Allah ilaha illa Allah wa khala'a al-andada wa shahida anni rasulullah to wannan shine qad aflaha man man tazakka ma'ana wannan hadithin kamar ya fassara ma'anar wato qad aflaha man tazakka akwai hadithin muslim da mun karanta shi wanda yazo da ruwayoyi daban-daban amma dai hadithin yana kunshe da bayanin cewa an umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah sun shaida kuma sun yi imani da, da, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kuma yarda da abin da manzan Allah ya zo da shi in sun yi wannan to a kyale su kar a zubar da jinin su kar a taba dukiyar su wannan hadithin hadithi ne wanda yake ya zo da lafuzza mabambanta dukkan lafuzan dai suna komawa zuwa ga ainihin wato ita wannan ma'ana qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa sharh hadhihi hadhihi at-tarjuma ma ba'daha min al-abwab wato sharhin ma'anar wannan babun da muke ciki na biyar ma ba'daha min al-abwab babukan didda za su biyo bayan wannan babi na biyar din to dukkaninsu fashin baki ne da fassarar wannan babi na biyar kenan shi wannan babun na biyar kamar shi ne ya kunshi littafin da haka daga kan wannan babi na biyar ɗin to duk babun da ka ji mun karanta bayan wannan to yana cikin fassara da sharhin wannan babun ka koma lamba ta ɗaya fi ƙurratul oyoyi faƙa da zakara fi ha rahimahullahu ta'ala domin a cikin babukan da suka biyo bayan wannan babin mawallafin littafin ya ambata ya ambaci ma yubayyinu tauhida abinda zai ƙara bayyana maka tauhidi wa ma yunafihi da abinda yake warware tauhidi wa ma yuqarribu minhu da abinda ke kusanta mutane ko ke kusanta mutum zuwa ga tauhidi wa ma yuwassilu ilaihi da abinda yake sadar da mutum zuwa gare shi minal wasa'ili na wasu hanyoyi wa bayani ma kana alaihi salafu da kuma bayanin irin matsayar da magabata na kwarai suke kanta min bu'udihim an shirki game da nisanta su daga shirka fil ibadati a cikin ibada wa shiddati inkarihim da kuma tsananin inkarun su lahu ga ita shirka a cikin ibada wa jihadihim ala zalika da kuma yanda suka zage dantse suka yi jihadi akan haka cewa lalle lalle haƙƙin bauta na Allah suka ce a tafawbat yadda a ɗauki wannan haƙƙi na ibauta a ba wa wani Allah ba shi yasa bayan sun nisanci shirka kuma sun nuna tsananin ƙyamarsu ga shirka balma sun yi jihadi da gwagwarmaya wajen dasa tauhidi a cikin zukatan mutane da kuma ainihin wato yaƙar shirka waƙar jama'a hadar kitab da haka wannan littafi da ke hannunka ɗan uwa da muke karantawa littafi ne da ya tattare bayanai alaktisarihi duk da wato duk da kasantuwar littafin takaitacce min bayanin tauhidi amma duk da haka ya tattare bayanan tauhidi ma la yuqdaru ahadun an ma'rifatihi irin tauhidin da babu uzuri ga wani a ce bai sani wato littafin in ba don wannan sharhin da muke karantawa ba in ka koma ka ɗauki ainihin gundarin kitabun tauhid za ga littafi ne ma abokin takardu kaɗan to abinda malamin ya tattara a cikin wannan littafi wato bayani ne na tauhidin da ba uzuri ba ne ka wa Allah ba ko ba bayanin da littafin ya kunsa babu uzuri ga wani wanda yake tabbata talabihi kuma babu uzuri ga mutumin da ya tashi waje ya nemi ilimin wannan tafiya ikimalin da himma kuma yadda yake zage ɗansa ya nemi duniya haka yawa gaba ya zage ɗansa ya san abubuwan Allah kullum garin Allah ya waye sai zai yi wanka ya fita ina za shi ke zama mai ka zama ba to ba tauhidi zama ba abinda ma ba a ga ta zama ba in babu shi tauhidi lalle ka sani cewa neman ilimin tauhidin nan wajibi ne a kanka wajibi ne a kan matarka wajibi ne a kan ƴaƴanka wajibi ne a kan kowa misali na annabi ya gaya ma awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani a takaice mai da annabi ya ce wajibi ne ka san tauhidi a ga mutum har yanzu yana shirka to me yake yi a tambaye shi a ce ai wannan abin shirka ne dan shi bai san shirka bane to kaga da sauran runa ka ba ya nuna cewa ya gaza matuƙa wajen halartar guraren da ake karanta da su da haka wannan abin da aka kawo mana cikin wannan littafi babu uzuri da wani dan musulmi ya ce ya jahilci wannan bayani sannan babu uzuri duk commitment ɗin da mutum yake da shi wajibi ne a cikin commitment ɗin akwai commitment ɗin neman ilimin tauhidi da gujewa shirka wannan yana cikin commitment balma ba ka da commitment ɗin dai kana shirka duk abin da ka tattaro a matsayin commitment shirman banza ka tattara tun da babu tauhidi a cikin sabgaka duk abin da ka kama a matsayin commitment shiriri ta da shirme ka kama da aka cikin sabgar ka shigo da maganar tauhidi da aka neman ilimin tauhidi ba sai an ga dama ba sannan in za ka neme shi ma ce bi ikibalin da himma wata dabburin da kuma lura wa kazalika raddu ala ahli ahwa'i jami'ihim haka yin raddi da martani ga ma'abota son zuciya gaba ɗayansu wannan shi ma sanin ko yin raddi ga dukkan waɗanda suke ma'abota san zuciya to wannan shi ma yana daga cikin abin da ya kamata a ce kana yi faman hafizahu shi sa duk wanda ya kiyaye tauhidi wasta hadarahu wato duk wanda ya kiyaye shi ya kiyaye wannan bayanin wasta hadarahu ya kuma ke halarto da shi cikin zuciyarsa waje da zalika to zai samu hakan a cikin wannan littafi wastagana bihi kuma zai wadatu da iya wannan littafin an gairi ko da bai karanta wani littafin ba fir raddi ala kulli mubtadi'in wajen yin raddi ga dukkan wani dan bid'a fatadabbar fatadabbarhu ka karatu ka karanci wannan littafi karatu irin na tadabburi tajidu zalika bayyinan za ka samu wannan magana tawa da na gaya maka a bayyane a cikin wannan littafi wasa ya ci tambihu ƙarin faɗakarwa zai zo nan gaba ala zalika akan haka insha Allah ta'ala sharhin wannan gaba ƙuntu wa zalika abinda ya sa aka ce duk abinda za a karanta bayan wannan babin sharhi ne da ƙarin bayani da fito da ma'anar wannan babin da muke cikinsa abin da yasa aka gaya maka haka annama ba'adaha duk wani babi da muka karanta bayan wannan min al-abwabi daga sauran baboba ko babuka fihi to a cikin wannan babin ma yubayyinu tauhid za ka ga akwai abin da ke ƙara bayyana da tauhidi wa yuwaddihu ma'ana la ilaha illallah duk wani babi bayan wannan babin in ka karanta shi za ga a cikin sa akwai abin da ke fito da ma'anan la ilaha illallah a sarari wa fihi aidan a cikin wannan babin har wa yau kuma bayanu ashiya a kathiratin min ash-shirkil asgar wal akbar zaka ga duk babin da zamu karanta bayan wannan babi yana kunshe da wasu abubuwa masu tarin yawa na bayanin shirka karama wal akbar da babbar shirka wa ma yuwassilu ila zalika da abin da ke kai mutum zuwa ga hakan min al-guluwi na wuce iyaka wal bid'i da bid'o'i mimma tarkuhu daga irin abubuwan da barin su da yin watsi da su min mazmuni la ilaha illallah na daga cikin kunshin la ilaha illallah abinda malai yake ce maka kaga wannan babin da kaga muna karantawa wanda mun kusa zuwa karshen sa babin ma'anan la ilaha illallah to babin duk da za mu karanta bayan wannan babin babi ne da ke yin hidima wajen fito da ma'anar wannan babin da muke cikin na biyar an fahimci wannan domin duk abin da za mu karanta a bayan wannan babin yana ƙoƙarin fito ma ko dai da ƙaramar shirka ko babbar shirka ko abin da zai kai mutum ta dalilin wuce iyaka da bid'a ya fada ƙaramar shirka ko babbar shirka faman arafa zalika duk wanda ya gane haka wata haqqaqahu ya tabbatar da hakan tabayyana lahu ma'ana la ilaha illallah to ma'anan la ilaha illallah za ta ƙara bayyana a gare shi wa ma dallat alaihi da abinda ma'anan la ilaha illallah take nunawa min al-ikhlasi na tsantsanta bauta ga Allah wa nafi shirki da kore shirka wa bi ziddiha tatabayyana al-ashiya'u wai abubuwa suna bayyana ne da kishiyoyinsu ma'ana in kana so ka gane abu gane kishiyarsa in ka gane kishiyarsa to shi ma ka gane shi shi da wabi ziddiha ta tabayyanar ashiyahu ma'ana ana gane wasu abubuwa ta dalilin sanin kishiyoyinsu da kasan kishiyar sama in aka ce sama to insha Allah da kasan sama za ka san akwai ƙasa da ka san dama to dama saninta zai taimaka ma wajen sanin hagu da ka san gaskiya gaskiyar za ta taimaka ma wajen gane ƙarya kana gane tauhidi to tauhidi zai bayyanar maka akwai wata matsiyaciyar aba da ake kira shirka na fata an gane da ka fahimci bid'a alhamdulillah gane bid'a zai sa ka gane sunna shine wa bi ziddiha ta tabayyana al-ashya'u na fata an gane amin ala yake cewa mina shirki wato fa bi ma'rifatil asgari mina shirki da zarar ka san karamar shirka to da sanin karamar shirka yu'rafu ma huwa a azamu minhu ake sanin abinda ya fita girma mina shirkil akbar na babbar shirka daga ƙananan ƙananan shirke-shirken nan to hanya ce da za ka ƙara gane kuma manya-manyan shirkokin almunafilin tauhidi irin shirkar da take korewa mutum tauhidi wa ammal asgaru amma ita ƙaramar shirka fa inna ma yunafi kamalahu ita abin aikinta kawai tana wato kore cikar tauhidi kaka ce kaka jan ce to abu kaza ƙaramar shirka ce to kace to a dama dama ai tun da ƙarama ce tunda an ce karama ce yanzu misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce riya karama shirka ce kaje a to ai da sauki tunda ba babban bace ai karama to ita karamar illata ba za ta taba barin imanin ka ya zama cikakken imani ba ba za ka zama mai cikakken imani ba in kana yin karamar shirka ita kore cikar imani take fam famanijita naba famanijita nabahu duk wanda ya nisanci wannan karamar shirkar fahuwal muwahhidu haqqan shine mai tauhidi na gaske wa bi ma'rifati wasa'il shirk ta hanyar sanin hanyoyin shirka wan nahyi anha da kuma hana shirka litujitana ba don a guje mata tuƙuraful gayatul latinu hiya anil wasa'ili li ajaliha ana fahimtar manufofin da ana fahimtar manufofin da wato ta dalilin waɗannan manufofin aka hana dukkan waɗansu hanyoyi tu'raful gayat da sanin manufofin in ka fahimci manufofi allati manufofin da nuhiya anil wasa'ili aka hana bin wasu hanyoyi li ajali ha saboda waɗannan manufofin ina fata an gane fa in najtina bazalika domin nisantar hakan kullahu gaba daya yastalzimu tauhida yana wajabta maka tauhidi wal ikhlasa da ikhlasi bal yaqtadhihi bal ma hakan yana hukunta tauhidi da ikhlasi tuqraful gayat allati nuhiya al wasa'il li ajaliha hanyoyin wato ana fahimtar manufofi ana fahimtar manufofin ne waɗanda waɗannan manufofin an hana ka bin waɗansu hanyoyi saboda wannan manufofin shi yasa aka hana ka bin wasu hanyoyi da ake ganin za ta ci karo da waɗannan manufofin shi yasa aka ce karka bi kaza wannan zai sada ka da shirka karka bi hanya kaza za ta kai ka babban channel zuwa ga shirka sai aka hana ka wannan saboda kare wannan manufa ta tauhidi to da zarar mutum ya nisanci waɗancan wasa'il hanyoyin da za su sadar da shi zuwa ga shirka kullahu gaba ɗayansu ya talzimu tauhida wannan kuma shi ke wajabta wa mutum samun cikakken tauhidi wal ikhlasa da ikhlasi bal ya ƙatazi wafiha aizan min adillatin tauhid a cikin wannan babi har wa yau akwai dalilai da hujjoji na tauhidi ko wa fiha aidan min adillatit tauhid har wa yau a cikin wannan babi daga cikin dalilan tauhidi ithbatu sifat shine tabbatar wa Allah sufofinsa wa tanzihur rabbi ta'ala da tsarkake ubangiji ta'ala amma la yaliqu bi jalalihi ga dukkan abin da bai dace ba da buwayar Allah wa kullu ma yu'arrifu billahi min sifati kamali wa adillati rububiyyati يدل على أنه هو المعبود وحده وكل ما يعرف بالله duk abin da ake iya sanin Allah ta dalilinsa min sifati kamalihi na sufofin Allah na kamala wa adillati rububiyatihi da dalilai na ubangijintakarsa ya dullu to wannan yana nuni ala akan annahu cewa shi Allah huwal ma'abudu wahdahu shine abin bauta shi kadai wa annal ibadata daga wannan ne zaka gane dukkan ibada la tasluhu ba ta inganta illa lahu sai ga Allah shi kadai wa huna wa hadha huwa tauhid wannan ko shine tauhidi wa ma'ana shahadati Allah ilaha illallah kuma shine ma'anar kalmar shahada alal musannif rahimahullahu ta'ala mawallafin wannan littafi a sheikh muhammad bin abdul wahab Allah ya ji kansa da rahama ya ce fihi akbarul masa'i wannan babi da muke ban kwana da shi babi na biyar ya kunshi manya-manyan matsaloli wa ahammuha amma a cikin matsalolin mafi mahimmancinsu wa hiya tafsiru tauhid wa tafsiru shahada wa bayyana habi umurin wadiha wato shine sanin tafsiri wa na mana wato fassarar tauhidi da kuma fassarar kalmar shahada wa bayyana ha kuma malam ya bayyanar da hakan bi umurin wadiha da al'amura warawara min ha daga cikin matsalolin da wannan babi ya kunsa ayatul isra'i akwai ayat da muka karanta a cikin wannan babi kuma mun yi dogon bayani akan ta gwargwadon abinda ainihin wato muka fahimta wato wannan aya ta cikin suratul isra bayyana fiha الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر يا بينا أتكون ونن آية تتكون سورة الإسراء قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تأ- قل ادعوا الذين يدعون من دون الله لا يبتغون يبتغون عند آه، أبن نعم ماشي با أي تبتي أمن تبقى الشان آية من karanta ayar a cikin wannan babin mun ɗauki wajen sati kusan biyu ma muna bayani a cikinta ko wannan aya ta cikin suratul isra'i a cikinta akwai raddi alal mushriki na ga mushrikai alladhina yad'una salihina waɗanda suke kira suke kiran salihan bayi maimakon su kira Allah na fata an gani har ma Allah ta'ala yake ce ayyuhum aqrab wato su yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzuran ma'ana da ku da kuke kiran waliyai a madadin ku kira Allah da su waliyan na gaskiya da ba su kiran kowa sai Allah a cikin kowa ne ne yafi kusa zuwa ga Allah waliyan da in suka tashi ba su kiran kowa sai Allah wannan su suka fi kusa da Allah fiye da wanda yake kiran waliyai a madadin ya kira Allah to sai ya zamanto wannan aya ta cikin suratul isra'i akwai mai da martani ashe kiran wani ba Allah ba a irin gabar da ba a kiran kowa sai Allah shirka ne shi yasa sai malai ce akan wannan ayar akwai raddi akan mushrikai alladina yad'una salihina wa'anda maimakon su kira Allah sai su kira salihan bayi fa fiha bayanu anna hadha huwa shirkul akbar a cikin wannan aya akwai bayanin cewa kiran wani ba Allah ba shirka ce kuma mai girma wa minha ayatu bara'a daga cikin wato mas'alolin da muka karanta a wannan babi akwai ayat da ta zo cikin suratu bara'a bayyana fiha anna ahlal kitab inda Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya ya bayyana da cewa su ahlul kitab ittakhadhu ahbarahum sun maida malaman su wa ruhbanahum da masu bautar su arbaban a matsayin alloli min dunillahi ba Allah ba wa bayyana annahum lam yu'maru kuma Allah ya bayyana musu cewa lalle ba a umarce su ba illa bi an ya abudu ilahan wahida sai fa su bautata wa ubangiji guda ɗaya ma anna tafsiran ladhi la ishkala fihi duk da cewa fassarar da babu wani rudani a cikinta shine kace da'atul ulama yiwa malamai biyayya wal ubad da yiwa masu bauta ibada a biyayya fil ma'asiyati cikin saban Allah la du'a'uhum iyahum ba wai ana nufin roƙonsu ba wannan shi aya take nufi ma'ana da'atul ulama'i fil ma'asiya da'atul ubbadi fil ma'asiya shi aya take nufi ba wai aya tana magana akan ka kira wani salihin bawa ko in ka shiga matsatsi ko tsanani ka kira wani wali ba wannan take magana ba in tana magana akan kana bin malamin ka ido rufe ko saɓan Allah ya ce ka yi sai ka yi in aka ce shehi ya ce ko saɓan Allah ne sai ka yi ka ce ai kai shehi ya fi ka sanin abin da yake daidai da haka tun da shehi ya faɗa za ka yi to wannan abin da kake wa shehi in baka sani ba bautar saka ce na fata gane idan wani mai ibada ko wani waliyi kake masa biyayya cikin abin da yake saɓan Allah ne kuma ka sani kai masa biyayya cikin saban Allah bauta masa kake abinda manzo Allah ya gaya wa Adi bin Hatim ke lokacin da yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wama umiru illa an ya'budu ilahan wahida har zuwa karshen aya kaga Adi bin Hatim sai ce ya maikin Allah ai ba bautata musu muke ba sai ce ba suna halatta muku haram ba su haramta muku halal kuma ku yi musu biyayya ya ce haka yana faruwa ya ce fatilka ibadatuhu ce wannan ita ce bautar ai ai haƙƙin halattawa da haramta haƙƙin Allah ne da haka duk wanda kai masa biyayya akan saba Allah to bauta masa kake ka san saban Allah ne ko shi ya umarce ka ko dai dan ka samu kusanci zuwa gare shi kai wannan abin ya san saban Allah ne bai hana ka ba ka san sabawa Allah ne kuma kai mai biyayya akan haka bautata masa kake in baka san me ake nufi da bauta ba wannan shi ma bauta ce wa minha qaulul khalil daga dai cikin matsalolin da muka karanta a wannan babi akwai maganar Ibrahim na Annabi Ibrahim Khalilur Rahman lil kuffar da ya faɗa wa kafirai yace innani bara'u mimma ta'budun illa allazi fatarani yace ni kam ba ruwana da abin da kuke bautatawa illa allazi fatarani sai fa wanda ya halicce ni fa innahu sayahdin fastatna min al ma'budin rabbah kaga anan annabi ibrahim sai ya yi togaciyar ubangijinsa daga ababen bauta ma'ana ya togace cewa ubangijinsa kaɗai zai bautawa duk wani wanda ake bautatawa wanda ba allah ba annabi ibrahim ya ce na matawaye ba zan bautata masa ba mutum ne mala'ika ne aljani ne itace ne dutse ne wuta ruwa shehi ne wali ne annabi ibrahim ya ce innani bara'un mimma ta'buduna illa allazi fatarani ni kam na riga na fahimta na kuma waye ni ba gidaje bane da zan dauki haƙƙin Allah in ba wani abin halitta yace ni kam na barranta daga dukkan abin da ake bautatawa yace ba ruwana da abin da kuke bautatawa ni kawai ubangijin da ya halicce ni shi kadai nake bautatawa kaga annabi ibrahim a takaice ya gaya musu ma'anar la ilaha illallah kaga fastasna min al-ma'budin daga dukkan wayansu ababai da ake bautatawa sai ya togace rabbahu ubangijinsa wa zakara subhanahu Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa anna hadhihi al-bara'a wannan tawaye da annabi Ibrahim yayi wa hadhihi al-muwala da wannan jibinta da wala'a da ya wilaya da ya mika wa Allah hiya tafsiru shahadati Allah ilaha illallah shine fassarar kalmar shahada ka dauki wilaya ka mika wa Allah ka ɗauki bara'a ka ɗora duk wanda ba Allah ba wannan shine ma'anar la ilaha illallah ba wai ka samu calbi mai dubu kai ta ja ba amma wulayaka ka ba wa wani wanda ba Allah ba ina fata an gane ka ki kai tawaye ga wannan shehin ka ki kai tawaye ga wannan waliyin ka ki ka barranta daga wannan malamin shi ke sa ka shi ke hana ka ka miƙa wilaya zuwa gare shi wannan shi ake nufi da shirka da ko da kana faɗan la ilaha illallah in baka miƙa wilaya ga Allah ba in baka barranta daga dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba wannan la ilaha illallah taka iyakacin ta fatan baki faqala sai Allah ta'ala ce waj'alaha nabi ibrahim alaihi salam ya maida wannan kalma ta kalmar shahada kalimatan ta zama wata kalma baƙiyatan da ya dafa ta a cikin zurriyarsa ta zama wata kalma wadda ya kafa ta ya shuka ta a cikin zurriyarsa fi aqibihi a waɗanda za su zo bayansa ‘ya'ya da jikoki da tattaɓa kunne la'allahum yarji'una don su dinga komawa zuwa ga wannan kalma wa min ha daga dai cikin abin da muka samu na matsaloli da muka karanta a wannan babi ayatul baqara mun karanta ayan nan ta cikin suratul baqara fil kuffar da sai magana akan kafirai allazina qala Allahu fihim wanda Allah ta'ala ya faɗa akan su wa ma hum bi kharijin minan nar yace su ba masu fita daga wuta bane zakara annahum Allah ya ambaci cewa su waɗannan kafiran yuhibbuna andadahum su fa kishiyoyin Allah suke so ka hubbillah kamar yadda muminai ke son Allah haka su ma suke son shehunansu yadda muminai na gaskiya ke son Allah haka suke son malamansu yadda muminai na gaskiya suke son Allah haka su ma suke son gumakansu duba lamba ta ɗaya al-zahiru fassara bayyananniya annal ma'ana ma'anar wannan gaba annahum yuhibbuna andadahum su fa suna son kishiyoyinsu min jinsi hubbillahi irin jinsin hubbin wato san da ake wa Allah allazi huwa hubbu ta'zim wa dhulli wal khudu wanda irin san da ake wa Allah so ne na girmamawa so ne na kaskantar da kai so ne na risina wa Allah irin wannan san shi suke wa shehunansu irin wannan san shi suke wa waliyansu irin wannan san shi suke yi wa malamansu to don haka sai ya zamto sun samu matsala a shirkul mahabba ƙaunar da ba mahalukin da ake yi wa irin wannan ƙaunar la mala'ika wa la annabi sai suka ɗauki irin wannan ƙaunar sai suka dankata a hannun wani wanda ba Allah ba to wannan sai suka faɗi ba nauyi ta hanyar suna ƙaunar kishiyoyinsu yadda kakken muminai suna ƙaunar Allah za su iya salwantar da rayukansu saboda Allah wallahi shi kuma a shirye yake salwantar da rayuwarsa ya tafiyar da lokacinsa ya tafiyar da al'amuransa da kudadensa don ainihin miƙa wulayarsa da ƙaunarsa ga wani wanda ba Allah ba na ba ta an gani zai iya yarda ya bata da Allah akan ya bata da wannan wanda yake yi wa wannan irin ibada za ka ji ya yi magana ta sabo da katobara da wauta game da Allah wanda irin wannan ɗaya bisa goma in ka faɗa a kan shehinsu sai kun yi sababi da shi in ka fahimce shi da kyau shi fa Allah a wajensa shi ne shehinsa domin dukkan abin da ake wa Allah shi ba Allah yake wa ba shehi yake yi wa shi ba ba Allah yake tsoro ba shehi yake tsoro kwanan nan ma alhaji ya turo min wani dan clip na wani matashi yana nan ana da turo shi ya ce shi bai taba tsoron Allah ba baya tsoron Allah yana nan za ku ga yana dan na gan shi ya dan yana yawo ya ce shi bai taba jin tsoron Allah kuma har yanzu baya tsoron Allah saboda yana ganin in ya in bai wato yana ganin in bai bi shehinsa ba ko bai yi wa shehinsa biyayya ba lalacewa zai talaucewa zai tsiyacewa zai zai fada cikin matsala da aka shi tsoron da yake wa shehi ya fi tsoron da yake wa Allah kana iya cewa ya ma ce shi ba ma ya tsoron Allah kwata-kwata in ka tattauna da shi zaka ji amma yana tsoron shehi shi san ana wannan karatun yanzu kaga da in ana wannan karatun yana da wahala a ganar da mutane amma yanzu da social media ta, bayyana sai halin kowa ya fito sai a samu wani wawa wani awon igiya sai ya fito da aƙidar da ake ta dukunkune ta ana ɓoye ta sai ya fito da ita fili da irin wayannan maganganun ba ka jinsu to in ka zo da karatu kana faɗa sai a ce ba kwasan zaman lafiya ku 'yan tada zaune tsaye ne akwai tada zaune tsayen mutane a cikin al'ummar musulmi a samu wani ya fito media ya fito social media ya zagi Allah ya yi batanci ga Allah ya yi batanci ga manzan Allah ko sunan manzan Allah ya watsa wa duniya su kaga da ana ganin wato ahlus sunna suna daukan zafi game da abin da ya shafi shirka da bautar shehunan nan to yanzu kaga mutane ma waɗanda ba masu karatu da yawa ba sun fahimci cewa a shefan bautar shehunan nan da ake faɗa ba da gaske ne ana akwai masu bauta a shehu akwai wanda za ka katon hoton shehu za ka ya ja faɗi ya masa sujada inda duk kana ganin ƙarya ne yanzu za ka yi ta gani a social media na fata an gane abubuwa ne ga sanan yanzu suna ta fitowa wanda ta kashe irru min hujuludul ladina yakhshawna rabbahum ikar jikinka za ta dinga tashi in kana ji irin waɗannan kalmomi ba lokacin da ake da buƙatar tauhidi da karantar da mutane tauhidi irin wannan lokacin lokacin da jairai sun fito zindiƙai ga sanan ta ko'ina ka ji mutum ana ya fi ƙarfin ya yi kalmar shahada ai shi ya fi ƙarfin la'ila ai ya fi ƙarfin ka dinga jin kalmomi irin waɗannan Allah ka shirya da mu to shi sa sai ke cewa annahum sufa yuhibbuna andadan wallahi yanda suke son shehunan su ko irin jinsin san da ake wa Allah suke wa shehunan su wani irin so ake wa Allah hubbu ta'zim wa dhul wal khudu' san da ake wa Allah so ne na girmamawa irin su suke wa shehi so ne na kaskantar da kai ga Allah wallahi irin wannan san suke wa shehi so ne na risina wa Allah wallahi irin sa ne kwabo da kwabo suke wa wani wanda ba Allah ba li'annahu laysa kullu hubbin yakunu ibada dan ba kowane irin so ne yake zama ibada ba hatta ya kona fihi ta'azimun wa khudu'un har sai in san ya cakudu da girmamawa da kaskantar da kai ga wanda kake kake so da kuma risnawa wanda kake so to a nan ne san ya tashi daga ordinary so ya zama ibada to irin wannan san ne aka ce ba a yi wa kowa sai Allah in kai wa wani wanda ba Allah ba to ka bauta masa walidhalika qala dan haka Allah ta'ala ya ce ka hubbillah ka gani kaman san Allah kaga ashe irin kaunar da suke wa shehunnai suke wa waliyansu suke yi wa kishiyoyin Allah irin jinsin san da ake wa Allah ne walam yaqul kaga Allah bai ce ka hubbihim lillah kaman yanda suke san Allah ba su da ba sa san Allah shehi suke so kawai فهم في الوقت الذي يحبونهم أعظم الحب يخافونهم أشد الخوف a daidai lokacin da suke yi wa shehunansu da waliyansu da malamansu irin wannan san mafi girman so to ya kafu nahum kuma wallahi za ka samu suna tsoronsu kuma a shaddal khawfu mafi tsananin tsoro wani yana ganin in ya bata da shehi to ya taɓe ya lalace alƙiyamarsa ta tsaya tsiya cewa zai matsala zai shiga mu'taqidina annahum yakhlufuna alaihim khaira su a aqida su wa'annan shehunnan da waliyan suna maye musu da alheri mimma yunzirunahu lahum game da abin da suke yi na bakance ga waɗannan shehunan ko waliyan wa yadhbahunahu da abin da suke yankawa min ɗayyibi malahum na tsarkakakkiyar dukiyarsu wa yarjuna minhumul musa'ada su wai taimako suke so a wajen wa'annan wa'anda ba Allah ba wal ma'una da tallafi ala kashfi durri da aka suna yin yanka in shehi ya ce sai an yanka sai an yanka raƙuma wallahi sai ya yanka in ya ce sai an yanka kare wallahi sai an yanka in ya ce sai an yi ainihin rubutu da jinin al'ada wallahi sai ya yi duk abin da aka sa shi sai ya yi ina ba ta gani da haka su abin da suke nema daga wani wanda ba Allah ba so suke ya taimake su ya tallafe su wajen yaye musu wata larura da suke damunsu wadab ilba'sa ko ije musu talauci bakin talauci da ke damunsu wa ya hazaru nan tiƙamahun kuma suna tsoron fushinsu bi harƙi zar'ihim suna ganin suka ɓata da shi to gonarsu za ta ƙone wa ihilaki auladihim ‘ya'yansu za su mutu wa anfusihim su ma za su iya mutu akwai wanda yake da wannan aƙida yana ganin ya ɓata shi manomi ne kuma shi ne kamar sarkin noma na ƙauyensu ko na garinsu amma fa irin wannan bautar shehun nan yake yana ganin in ya saba wa shehi to bana amfanin gonarsa ba zai kyau ba lalacewa amfanin gonarsa zai saboda ya ɓata da shehi akwai wanda yake ganin za ‘ya'yansa za su iya mutuwa wayarwuna an sanadatihim riwayatin makzubatan fi ta'yidi da'awihim tahwilan alaihim suka ruwaito wasu ruwayoyi na ƙarya daga masu gadin guraren bautar wannan shehunan yanzu kaje duk da ɗan fodiyo muna da yaƙinin bai sa a yi masa ba ya barranta daga wannan abin da in ka je hubbaran shehu za ga yana faruwa akwai irin wannan sadana ana kiransu sadana kana zuwa yanzu sakwata hubbaran shehu za ga kankaje gurin akwai mutane tsibi-tsibi za ka yi ta gani ana dan ba su abin sadaka sai su je su nuna ma wannan shine kabarin aciku wannan shine kabarin wani wannan kabarin wani wayannan guda kaza din duk ƴaƴan shehu ne wayannan da kake ganin su guri kaza su kuma kannan shehu ne wannan in ka je shi kuma inda shehu dan fodiyo yake daki ne an masa kubba wato wato ya kai kamar rabi na in bai fi rabi na ba a tsaye tudun gurin an masa katon gini haka yadda ka san kamar ɗakin ka'aba haka za a kai ku gurin sadana to irin wannan za a ga wani lokaci ana ce ai za ka dinga ganin ana ruwaito wasu maganganu a ce ai shehi ya ce kaza shehi ya ce kaza shehi ya ce kaza shehi ya ce kaza dan dama suna nan a kowannan sadana ɗin wani lokaci a fito da wani ruwa kawai a dinga kukkulla a leda ana baku in ka zo kawai aka rena ma kura ba lalle sai kaga shehi ba to wannan sadana din su za su tare kamar yin matsalar kaza to shikenan sai a shiga sai a fito a ce shehi ya ce ga wannan kullun ka je kai amfani da shi da aka suka ruwaito ruwayoyi na ƙarya daga waɗannan masu gadin guraren ibada fita ayidi da awihim wajen ƙarfafa da'awa da'awansu na ƙarya ta hawilan alaihim da yin ƙarin gishiri a kan ma abin da ainihin wato ƙila shehi ya faɗa watamkinan liddalal da kuma bawa wato ɓata dama wa shirki da shirka min anfusihim akan kawunansu fahum la yarjuna lillahi wa ƙara ce wallahi waɗannan mutanen ba sa ganin girman Allah kama yarjuna lahum kamar yadda suke ganin girman shehinsu wallahi Allah ba shi da girma a zuciyarsu kamar yadda shehi ko waliyinsu yake da girma a zuciyarsu wala ya shauna Allah ma ce wallahi ba sa tsoron Allah kama ya shauna kamar yadda suke tsoron shehunansu fatajudu anfusahum fatajudu anfusuhum bi sakha'in fi sabili taqarrubi ila ulaika sukan sadaukar da harransu wajen kyautar da shi don neman kusanci ila ula'ikal mauta zuwa ga wa'yannan wa'yanda sun ma mutu min auliya ihim daga waliyansu bi ma la ta judu bi ushrihi irin abin da ba su iya ba da ɗaya bisa gomansa fi sabilillahi sabida Allah wallahi abin da suke yi da kashe kuɗi da ɓata lokaci da sadaukar da rayuwarsu da suke yi wajen girmamawa da biyayya da bautar shehunan nan wallahi ba sa yi wa Allah ɗaya bisa goma za su yi ta kashe kuɗin amma ba za su kai ko iyayensu da suka haife su ba su cin moriyarsu da gajiyar sun haife su kamar yadda shehi yake samu birran lilwalidain ba su yi wa wani iyayensu wasu biyayya shi biyayyarsa kawai shehi ya ji ya tare a can shi yake wa hidima shi yake siya wa ragon sallah raguna a kawo masa kaza a kawo masa kaza ya dinka masa riguna ga ubansa can ausilatan lil arham yace wallahi ba sa yi wa Allah biyayya dan neman kusanci zuwa gare shi da ɗaya bisa goma ko da ta hanyar yi kyautata wa iyayensu ko da ta hanyar sadar da zumunci ne su taimaki yan uwansu au it'aman lijarin ba'isin ko kuma ta hanyar ciyar da wani makwabcinsu matalauci da yake cikin tsananin rayuwa kaga wannan aiki ne na Allah Allah yana son wannan aikin in sun yi za a samu lada to ba za su iya maka ɗaya bisa goman aikin da zai kusanta su zuwa ga Allah ba amma suna iya yin ɗari bisa ɗari wajen neman kusanci zuwa ga waɗanda suke bautawa aw miskinin min ahli qaryati ballantana su taimaki wani miskini cikin mutanen unguwarsu haza sha'anu ubadil qubur ce wannan fa kaɗan kake ji daga sha'anin masu bautar kaburbura wal mauta da masu bautar matattu al yawma a yau daqiq fi ahwalihim ka zurfafa bincike game da halayyarsu za ka ji fiye da haka wa dabbikha ala ayatil mushrikina ka dabbaka ka ɗauko halayensu ka ɗora a kan halin mushirikai kaga sun yi daidai ko ba su yi ba za ga sun yi daidai wato da ayoyin da ake maganar mushirikai fil qur'ani a cikin alqur'ani tajiduhum kai za ka samu wa'annan mutanen na yau zadu sun ma yi ƙari ala mushirikil jahiliyatul ula akan abin da mushirikan jahilan farko suka dinga yi malam ya sha buga ya mana misali su mushirikan farko ba إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون إن قمتي قم سكا بلائي مرارا الله سكي كرا مشركا بركو amma kaga mutum zai kone kaga mutum ruwa zai tafi da shi amma yana kiran wani ba Allah ba sai mushrikan wannan zamanin amma mushrikan da Allah ce yayi in suka ga haza ko ma suke su kira Allah suna hawa jirgin ruwa kowa ya shiga taitayinsa kowa zai nutsu za ka ji an koma zuwa ga da'awullah mukhlisi na lahuddina ba za su koma shirka ba sai sun ga jirgi ya tsallakar da su sun taka tsawon daurin kasa san daurin kasa sannan su ci gaba da shirka amma haga mutum yana cikin musiba amma yana kiran wani ba Allah ba sai mu shirkan wannan zamanin wallahu almusta'an Allah ya taimake mu wala haula wala quwwata illa billah babu wata dabara in kaga baka hakan Allah gafarta malam ba dabara ka bace Allah ne mun gode Allah mun gode yanzu wani yana can shi kuma duk wannan maganar da ake ta tauhidi wallahi shi kuma yana can ya miƙa wulayarsa zuwa ga wani wanda ba Allah ba da haka la haula wala quwwata illa billah ba mu da wata dabara ba mu da ƙarfi ba mu da dabarar jawo abin da zai amfane mu kamar yadda ba mu da ƙarfin tunkuɗe abin da zai cutar da mu in ba taimakon Allah da haka da taimakon Allah ne mutum yake iya fahimtar tauhidi ya kuma tsaya a kansa ya guje wa shirka ya kuma kyamace ta to Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu lokaci yayi a ba an ƙarasa ba lokaci yayi na tambaye ka yawwa to abin da na tambaya ke fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban azima sai wannan ya nuna cewa suna san Allah so mai girma walam yudkhiluhum fil islam amma bai shigar da su musulunci ba in har suna son Allah so mai girma amma abin da ya sa ba su zama musulmi ba saboda irin wannan son suka ɗauka kuma suka ba wani wanda ba Allah ba wannan ya kasa cancantar da su su zama musulmi fa kaifa biman ahabban nidda to ina ga wanda shi kuma shehi yake so akbar min hubbillahi sama da yanda yake son Allah yana son Allah amma fa san shehi ya fi na Allah a zuciyarsa yana san Allah amma fa san waliyinsa ya fi san da yake wa Allah in har wancan wanda yana san Allah sosai fa yana san shehinsa sosai an ce ba musulmi ba ne to ina ga wanda yana san Allah kaɗan amma yana san shehi da yawa in wancan bai zama musulmi ba wannan zai zama musulmi to wa kaifa bi man lam yuhibba illa nidda wahdahu to ina ga kuma wanda kwata kwata shi ba ma ruwansa da Allah shehi yake so 100 bisa 100 walam yuhibba Allah shi bai taba jin yana son Allah ba kaga wannan shi ba ma a maganarsa ina fata an gane to sai mu tashi wa minha abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun ciban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah